بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولي القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا له قولا معروفا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين idan ana raba dukiyar gado to sai waɗansu dangi makusata waɗanda babu rabansu a ciki suka halarci wurin raba kuɗin inda za a raba dukiyar sun halarta su dangi ne makusata amma babu rabansu a ciki domin kamar yadda zai zo gaba za ku ji magadaɗin mazaje guda goma sha biyar ne idan in uku sun halarta a cikin sha biyar ɗin duk sun taru gaba ɗaya guda uku sai su kori sauran sai ya zama sha biyu ba za su yi gado ba kuma mata guda goma ne nan kuma guda biyar in sun samu guda biyar ba za su yi gado ba to waɗanda ba za su yi gadon nan ba akwai kuma wanda asalan masu ba za su yi gado ba ana kiransu zawul arhami wato dangi waɗanda suke waɗanda ba sa gado to irin waɗannan da waɗanda wasu suka tsare su dangi ne magada amma wasu sun fi su ƙarfi sun tsare su sun hana su gado ko kuma waɗannan dangi ne amma dama can ba sa gado kamar misalin ɗan ƙyar mutumin da ya mutu ɗan ƙyarsa ko ɗan ƙyar uwarsa ko ɗan ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya ko ɗan baffansa wanda suke uwa ɗaya ko kuma kawunsa ko kuma kakansa uban uwarsa wayannan mazaje guda shida makusata ne amma ba su da rabon gado a cikin gado a cikin mata kuma akwai irin waɗannan kaman guda bakwai akwai yar ya yar yar uwa yar dan uwa yar yar dan uwa akwai kuma yafendo akwai wato yafendo yar yar uwar uwan mutum kenan akwai kuma babar mutum akwai kuma kaka uwar uban uwa to waɗannan suna ganin su mafusata ne amma ba za a ba su gado ba to in sun halarta ba za a da kisa ta urul kurbe wani ta ne da su da wasu marayu in sun halarta wal masakinu da wasu miskinai ka san ana sha'anin dukiya mutane za su matso kusa don ko za su samu idan sun halarta farzuquhum minhu ku dan san musu daga ciki a cikin wannan kayan gadon idan su ainihin manyan masu gadon manya ne to su ɗiba daga cikin rabonsu su ɗan sassan musu in kuma yara ne ƙanana to waliyansu an ba su fiska biyu ko dai su ɗan gutsura su san musu ce to kun gade abin na marayu ne kuma ƙanana ne ko kuma ce a sai ka yi haƙuri wannan ni ma ba nawa ciki na yara ne ƙanana marayu ne mun sa abin da ke tsakaninku da su na zumunta amma in sun girma suka yi wayo za a sanar da su abin da ke tsakaninku wannan kenan sai su gaya musu magana mai kyau ko kuma wannan abin da ake raba wannan sai fa in ya zama kuɗi amma in ya zama gidaje ne ko gonaki ne ko dabbobi ne wannan ba wanda za a san masa ciki farzuquhum minu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana mai kyau ku sallame su ku yi hakuri abin ba ga masu shi ba namu ba ne na marayu ne ku gaya musu magana mai daɗi wanda za ta kwantar da hankali نعم.
ولم يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم dukkan mutanen da suke da ‘ya'ya ƙanana to su ji tsoron cutan ‘ya'ya marayu kamar yadda suke tsoron in sun mutu kada ‘ya'yansu su tozarta ko dukiyan ‘ya'yansu su tozarta to su ma su ji tsoron tozartar da dukiyan marayu ko ‘ya'yan marayu ko ‘ya'ya marayu a rika jawo hankalinsa ce ya ɗana ya ɗana ya ɗan ɗan uwana a kwanta masa kar a nuna masa ubansa ya mutu a rika jawo hankalinsa kamar yadda kake so aiwa ƴaƴanka in ka mutu dai to haka za ka yi musu wa yakhsal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dhiyafan khafu alaihim wanda suke ji musu tsoron in sun bar su za su tozarta to su ma su yi haka wa ƴaƴan ƴan uwansu wanda suka rasu su gatance su su jawo hankalinsu duk abin da yake na ladabi a yi musu wato addibiyati baka mimma tu'addu minhu waladaka duk abin da za ka yi wa ɗanka haka za ka yi wa marayanka abin da za ka kyauta wa ɗanka haka za ka kyauta wa marayanka ka jawo shi a jika kar ka nuna masa shi maraya ne ba shi da uba falyattaqullaha waliyai waɗanda aka bar musu marayu a hannunsu falyattaqullaha su ji tsoron Allah fa su ma ba wuya ƴaƴansu yanzu nan su zama marayu yanzu nan ba wuya ƴaƴansu su zama marayu su ji tsoron Allah falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida su riga gaya musu magana mai kyau sai ka gaya marayun magana mai kyau magana mai daɗi mai kwantar da hankali
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما sani dai waɗanda suke cin dukiyoyin marayu a cikin zalunci to tun da aka bayyana cewa cikin zalunci ashe in an ci dukiyan maraya ba ta hanyar zalunci ba to babu wani babu wani haramun kenan an dawa masa abincin ne an ce bismillah bismillah sai ka sa hannu kuka ci tare kaga abincin maraya ka ci amma tun da ba zalunci ba ne ko kuma kai mai aiki ne mai masa aiki ne ko kuma kuna cin abincin tare ne kana kawo naka yana kawo nasa kuna ci tare duk dai kaga ka ci abincin ne amma ba zulman ba innal ladina yakuluna amwal yatami zulman masu cin dukiyan marayu a cikin zalunci innama yakuluna fi butunihim nara Allah yana ce ina sanar da ku iyaka fa abinda suke ci wutan lahira suke ci a cikin cikkunan su wa sayasluna sa'ira kuma in sun mutu za su kuna a cikin wutan lahira wutan sa'ira an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dirin Isra'i ya ga wasu mutane masu katon ciki a cikin wuta wuta na fita a bakin su wuta na fita a ko'inan su ya tambaye jibiri waɗannan fa sai aka ce masu cin dukiyar marayu ne wato a nan mai cin dukiyar maraya an ce ya ci wuta a cikin cikinsa ya tara wuta a cikin cikinsa kuma zai koma cikin wuta amma mai hana zakka an ce lalas za a yi masa da ita don saboda shi miskini da za a bashi zakka an bashi ne an ce wai an bashi amma kuma wani ya shiga tsakani ya hana rabonsa ya iso kansa saboda haka aka yi masa lalas amma shi wannan dukiyarsa aka kwata aka ci shi yasa azabar ta yi tsanani ya zama an ci ne a cikin ciki ba lalas kawai za a yi ba wasu yanzu nan da sannu za su ƙuna sa'iran wutar lahira Allah ya kiyaye
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هز الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما to da aka saukar da wannan aya sai manzon Allah ya gaya wa matar Sa'ad ta zo ta kira dan uwan Sa'adu da a zo da ƴaƴan Sa'adu din guda biyu gashi Allah ya ya faɗi yadda za a yi da su da dai an ce yadda maza suke da gado in an musu mutuwa haka mata ma suke da gado aka ce a dakata a jini Allah zai ce للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضة كذو أن ينك نصيبا مفروضا إن سزو سجي فشيك نسي أكا كراو يا أن ما ترسى تزو دا يا أنت قدابي ماتا دا دم قوان سعد سكزو تو دا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiyar Sa'adu aka ba ta sumuni ita ita matar wato aka sa kashi takwas aka ba ta sumuni ƴaƴan mata aka ba su sulusani wato kashi biyu daga cikin kashi uku shi kuma dan uwan sai aka ba shi sawa to wannan shine farkon rabon gado kamun a shiga wannan aya wadda take kunshe da hukunci mai muhimmancin gaske cikin musulunci wanda yake fanni ne guda daga cikin fannonin musulunci shine farali wato raba gado kamun ciki ainihin akwai akwai abubuwan da suke sa a yi gado guda uku na farko dai zumunta ta dangi na biyu kuma aure na uku kuma yantarwa mai bayi ya yantar da bayinsa ba su da magada shi zai gaje su wannan su ne asbabul mirafi bayan mutuwa sannan akwai abubuwan da suke hana gado su kuma guda biyar ne na farko idan mutum bawa ne in ya mutu ‘ya'yansa ba za su gaje shi ba suna gani ubangijinsa ne zai gaje shi na biyu kafiri wato idan addini ya rabu babu gadon juna wato ikhtirafu dinaini yana hana gadon juna saboda hadisin la yarisul muslimul kafira wal kafirul muslima na uku wanda ya kashe mutum dan ya gaje shi ba za a ba shi gado ba na hudu li'ani mutumin da aka kore shi daga ubansa da rantsuwa na li'ani to ba zai gaji wannan uban ba na biyar mutane magada juna suka mutu aka rasa wane ne ya fara mutuwa ko a hatsarin mota ne suka mutu gaba daya ba a san wanda ya fara mutuwa ba ko kuma a gobara ne suka mutu gaba daya ba a san wanda ya fara mutuwa ba ko a nitsewa ne a ruwa suka mutu ko ko gini ne ya faɗi a kansu suka mutu ba a san wanda ya riga ba domin an san wanda ya riga misalin wanda yake magaji wanda za a gaje shi ya mutu yanzu ana shirin za a tona rami za a yi masa kabari wanda zai gaje shi ma sai ya mutu to ba zai hana ya gaje shi ba tunda yake wannan ya riga mutuwa in an ko da tare aka musu sallah aka binne su dai tun daga wannan ya riga mutuwa to shine wannan din wanda ya jinkiri shi zai gaje shi amma in an rasa wanda ya riga wani babu gado tsakani wannan kenan kuma in an yi so za a yi gadon magada murga dai mun ambaci dangi makusata kamar guda goma sha uku kowa yana ganin zai yi gado amma an hana shi gado ba zai gado ba don babu rabonsa a ciki yadda Allah ya raba din bai sa rabonsa ciki ba to amma malamai sun ce saboda ayar baya wadda ta ce lil rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min au kasra waɗannan dangi guda goma sha uku makusata wanda babu rabonsu a gado in an rasa waɗanda suke da rabon a gado to waɗannan za su yi gado in an rasa waɗancan duhun da ake nema wato su 25 ɗin can maza goma sha biyar mata goma ɗin nan in an rasa ɗayansu to guda goma sha uku na cikinsu kowa zai yi gado maimakon a zubar da dukiyar haka ko a sa ta baitul mali musulmi su gaje ta ta igiya ɗaya shi ko yana da igiya biyu ga igiyar musulunci ga igiyar zumunta saboda hadisin alkhalu warisu man la warisa la duk wanda bai da magaji kawun sai gaje shi to to ainihin magadan mazaje guda goma sha biyar ga sunan na farko dai ɗa da ɗan ɗa da uba da kaka da ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan uwa li abi da ɗan uwa li ummi da ɗan uwa shaƙiƙi da ɗan ɗan uwa li abi da baffa wanda shaƙiƙi ne da shi da wani mutum uwa ɗaya uba ɗaya da baffa li abi da ɗan baffa shaƙiƙi da ɗan baffa li abi sannan sai mijin mata wanda matar ta mutu sai ko mai ƴantarwa wanda ƴantar da bayinsa waɗannan su ne magada maza guda goma sha biyar da martabobinsu yadda za a faɗa nan gaba za a yi muƙaddima ne kamun a shiga cikin aikin sannan cikin waɗannan guda goma sha biyar in duk gaba ke ɗaya sun haɗu za su yi gado to mutum uku ne kawai za su yi gado sai a sallami sha biyu ɗa namiji yana nan uba yana nan miji yana nan to sai a sallami sauran mazaje wato wanda ta mutum ta zama mace kenan sannan idan kuma mata ne ga sunan guda goma ɗin su ne yar mutum yar ɗansa uwarsa uwarsa kakarsa uwar uwarsa kakarsa uwar ubansa shaƙiƙiyarsa li'abbiyarsa shaƙiƙiya li'abbiya li'ummiya sannan kuma matar mutumin da ya mutu da kuma mai ƴantar da shi ubangijinsa in sun haɗu su guda goma nan gaba ɗaya kowa yana neman gado sai a baiwa mutum biyar a sallai mutum biyar mutum biyar inda za a baiwa ya za ta samu ƴarɗa za ta samu uwa za ta samu shaƙiƙiya za ta samu matar aure za ta samu waɗannan guda biyar su za su samu sai a sallami sauran guda biyar an yi musu hijabi in kuma duk da baki da ishirin da biyar ɗin suka haɗu suna nan suna neman gado nan kuma sai a sallami ishirin a raba wa mutum biyar mutum biyar maza da mata maza maza goma sha biyar mata goma to sai a sallami guda ishirin ɗin guda biyar su yi gado idan mutumin nan da ya mutu guda biyar namiji ne ya mutu guda biyar ɗin wanda za su gaje shi maza biyu ne mata uku wato uwa za ta yi gado ya za ta uwa za ta yi gado ba za a raba ta da gadon ɗanta ba da uwa da uba da ɗa da ya da, da matar mutum ko ko mijin mata in mace ce mijinta in namiji ne matarsa to guda biyar dai waɗannan ba yadda za a yi su rasa gado uwa uba ɗa ya matar mutum ko ku mijin mijin wadda ta mutu waɗannan guda biyar to su ba za su rasa gado ba to in an zo duk da baki da za a zo wajen yadda waɗanne ne za su tare waɗansu wajen gado in wani yana nan wani ba zai samu ba na farko dai ɗan ɗa mutum ɗaya ne kawai zai hana shi gado shi ne ɗa na biyu kaka mutum ɗaya ne kawai zai hana shi gado shi ne uba na uku ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa shaƙiƙi mutum uku ne kawai suke hana shi gado su ne ɗa da ɗan ɗa da ɗan ɗa da uba su ne za su hana shi gado shi ɗan uwa shaƙiƙi daga nan kuma sai ɗan uwa li'abi shi ko mutum hudu ne za su hana shi gado su ne uba ɗa da ɗan ɗa da uba da ɗan uwa shiƙiƙi su hudu na su ne za su hana ɗan uwa li abi gado sannan shi ɗan uwa li ummi ɗan uwa li ummi mutum shida ne suke hana shi gado suke tsare shi su ne uba da kaka da ɗa da ɗan ɗa da ɗan uwa shiƙiƙi da kuma shi ainihin da ummi su shirya ne za su hana shi gado shi ne uwa mutum shidan su ne ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan ɗya ɗar ɗa da ƙya su shidan nan su ne za su hana ɗan uwa da ummi gado sannan daga nan kuma sai ɗan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi shi ma mutum shida ne suke tsare shi su ne uba kaka su ne uba da kaka da ɗa da ɗan ɗa da ɗan uwa shaƙiƙi da kuma shi ainihin li'ummi su shida ne za su hana shi gado shi ne uwa mutum shidan su ne ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan ɗa ƴar ɗa da ƙya su shidan nan su ne za su hana ɗan uwa da ummi gado sannan daga nan kuma sai ɗan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi shi ba mutum shida ne suke tsare shi su ne uba kaka ɗa ɗan ɗa ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li'abi sannan daga nan sai ɗan ɗan uwa li'abi shi ko mutum bakwai ne suke tsare shi suke hana shi gado su ne waɗanda muka lissafa guda shida da kuma ɗan uwa li'abi sannan da ɗan ɗan uwa shaƙiƙi sannan sai baffa shaƙiƙi baffa shaƙiƙi shi waɗanda suke tsare shi mutum tara ne su ne uba kaka ɗa ɗan ɗa ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li'abi ɗan ɗan uwa ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ɗan ɗan uwa li'abi da shi ainihin baffa ɗin yanzu shaƙiƙi shi kuwa baffa li'abi mutum goma ne suke tsare shi suke hana shi gado wanda muka lissafa guda taran nan da ƙarin na ƙarshen nan shi kuma ɗan baffa shaƙiƙi a ɗan baffa shaƙiƙi shi mutum goma ne suke tsare shi sauran ɗan baffa ne abi wanda shi ne na ƙarshe mutum goma sha ɗaya ne suke tsare shi wanda muke lissafawa kullum ɗin nan har zuwa na ƙarshe su ne uba kaka ɗa ɗan ɗa ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li abi dan uwa li abi dan dan uwa shaqiqi dan dan uwa li abi baffa shaqiqi baffa li abi dan baffa shaqiqi sannan shi dan baffa li abi yazo daga karshe to daga shi kan hijabi ya kare sai wanda ya yantar wanda ya yantar shi kuwa dukkan waɗanda suke asaba za su hana shi gado to dukkan mazaje masu gado za su yi gado ta hanyar za su yi gado za su yi asibci manin gado da asibci idan ya kaɗaita shi kaɗai ba kowa sai kwashe dukkan dukiya ya gada wannan wanda ba za su yi wannan ba su ne ɗan uwa li ummi da miji su ba sa wuce rabonsu to daga nan idan an yi wannan ita ainihin farillar ta zo ne a cikin alkur'ani kamar haka da yadda malamai fiqhu suke bugawa suna ce haba da baza mana haba da baza wato akwai nisu akwai rubu akwai sumun akwai sulusi akwai sulusani akwai sudusi to a nisu rabon mutum biyar ne su ne yar mutum da yar ɗansa da shiƙiƙiyarsa da li'abbiyarsa da miji in ba koro shi ba sannan rubu rabon mutum biyu ne shi ma kamar yanzu an za su samu nusu in ba koro su ba nan ma rubu mutum biyu ne miji in an koro shi daga nusu ya dawo rubu mace in ba ta samu wanda ya kore ta ba ko mata su tsaya kan rubu to wannan shine rubu kenan daga nan sai sumuni sumuni rabon mace ɗaya ne in an koro ta ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu sumunin nan shi za a ba su sannan sai haba da da wato shine sulusi a sulusani sulusani kenan rabon mutum hudu ne su ne ya um, sulusani rabon mutum sulusani rabon mutum hudu ne ya'ya mata guda biyu ko abin da ya fi haka shakikai guda biyu ko abin da ya fi haka dabbai guda biyu ko abin da ya fi haka to waɗannan ‘ya'ya mata guda biyu ko sun fi haka sulusani ‘ya'yan ɗan mutum guda biyu da abin da ya sama sulusani ‘yan uwa shakikai mata daga biyu abin da ya sama sulusani ‘yan uwa mata li'abbai daga biyu abin da ya sama sulusani da kenan ba wato shine wurin sulusi nan kuma sulusi na uwa ne in ba abin da ya koro ta ta koma sulusi sai kuma yan uwa yan uwa na wajen uwa kuma rabon su sulusi ne in ba a kore sun koma sulusi ba sannan sai a komo sulusi rabon mutum bakwai waɗanda in an koro su daga inda aka koro su dawo wurin su ne yarda in an koro ta da shagiƙiya in an koro ta da li'abbiya in koro ta da kaka in an koro shi da kaka ta mata in an koro ta da da da li'ummiya da li'abbiya to waɗannan in an koro su ne za su dawo nan sudusi su ne ake ake buga su haba da baza to sannan ita dukiyar ana raba ta kamar haka akwai akwai rabo biyu saboda masu nufin akwai rabo uku saboda masu neman sulusi akwai rubu saboda masu neman rubu'i akwai shida saboda masu neman sulusi to nan ne iyaka sai dai kuma a sake akwai sumuni a kasa kashi takwas saboda masu neman sumuni to idan sulusi in nusu ya haɗu da rabon nusu ya mai neman nusu ya haɗu da mai neman sulusi ko sulusani ko sulusi to za a dawo a mai da dukiya kashi shida don za a samu annan lissafin duka a ciki idan kuma rubu ya zo ya haɗu mai neman rubu ya haɗu da mai neman mai neman sulusi ko sulusani ko sulusi to ne sai an kasa kashi goma sha biyu nan ne za a iya fidda wannan a samu tawafuki sannan amma in mai sumuni rabonsa ya haɗu da mai mai sulusi ko sulusani ko sulusi to sai an kasa kashi ishirin da hudu sannan ake samun tawafuki kowa ya samu nasa idan an haɗa wannan to sun zama hawa bakwai kenan ga biyu ga uku ga hudu ga shida ga takwas ga kuma waɗannan wanda aka riskar guda biyu goma sha biyu da ishirin da hudu to su waɗannan in sun haɗu akwai waɗanda ake musu aulu akwai wanda ba a musu aulu masu neman nufin ba a musu aulu masu neman sulusi ba a musu aulu masu neman rubi ba a musu aulu masu neman sumuni ba a musu aulu amma ana yi wa sulusi aulu ana yi wa sha biyu aulu ana wa ishirin da hudu aulu to waɗannan a taƙaice kaɗan muƙaddima kenan na rabon gado kamun mu shiga ayar wanda za mu shiga sai ya sauwake mana abin da za mu karanta nan gaba. Amin. Yusi kuma lafiya wa dadikum. Na'am? Rika za ka ba? Rika tijaniya wazifa kenan. Rika tijaniya an shiga ba a fita. Ba a rasa da wata dariƙa. Ba a ziyara wasu wali amma ana son dukkan wani ana girma su. Sannan za a kula da sallah. A yi ta cikin jama'a. Za a girma iyaye ɗan su biyayya. Za a je in wazifa da jirgin cikin juma'a. Ka yarda? Na ba ka ɗaya da shi ka ce ka kasa. kace alhamdulillah ya koya muka yadda ke lazimi da wazifa wa zkuru ma rabbika bukratan wa asila yufikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-sayyid ubangiji yace ina ba ku umurni mai karfi wato ba da umurni mai karfi shine ma'anar yufikum Allahu fi auladikum idan kun mutu kun bar ƴaƴa ga yadda za a yi da gadon abin da kuka bari fi auladikum mislu hazilo ta ne namiji a ba shi rabon mata guda biyu wannan shine yadda na yanka kenan in ji Allah namiji a ba shi rabon mata guda biyu to in ji kuma a auladikum nan ya keɓance nan da tajiri ƴaƴansa ba za su gaji ban bawa ƴaƴansa ba za su kashe ba dan wanda ya kashe dan igado ba zai gaji uba kar an ce ku fi auladukum anan ha kuma annabawa manzo Allah sun ba aka go da ita da abba da sirna ali wannan hadisin da baka ji shi daidai ba ai ga wawarin su ne ba Dawuda kuma ya gaji Dawuda ya rufe ina da yaquba ga zakariya yana ce a ba shi da gaje shi ya gaji shi da yaquba shi ya rufe ina da yaqub to sai aka ce aka ce musu ai kun kilo ma ba shi kadai ne da dan Dawuda ba ya'yan da guda goma sha tara ne amma Suleiman kawai aka amsa wa Suleiman Dawuda in ya gaji ilimi shi ne ke sa aka ce ya ci ba wai dukiya ya gaji masa ba shi kuma Zakariya yana neman dan nan ba ya samu ne ko gidaje ko yana neman wanda zai gada ba a'a yana neman wanda zai gaji harkar amma duk da haka yanzu shi'a ba su yarda da wannan hadisin ba har muke maganan nan akan lalle wannan aya tana aiki hadisul ahadi ba zai tafsirin wannan aya ba ku auradikum kirgin da hajjin sayin ya mutu ya bar guda biyu guda uku mata biyu namiji daya da dukiyar kashi biyu kashi biyun nan sai a ba kashi ɗaya mata ya ce su kuma a ba su kashi rabi duk da karin da zai sai fa in kunna nisa'an qarnatayn falahunna ma tarak in kuma sun kai su ta ya bari zalla daga biyu abin da yi sama malai suka ce ko qarnatayn ai an ce sama da biyu ne sama da biyu ne kamar yadda mazhabar Abdullahi sai sama da biyu amma da ibn Sabit daga biyu sun ce to ai idan ya mutu ya mata guda biyu ya bar ɗanin ya an kasa dukiyar kashi biyu ai matan za a ba su kashi biyu su ne to ai tun da aka ce filin sa ya yi ni kowace mace in ta samu sulusi sulusi sulusi sulusi in ta ya ɗauki sulusa ne aka sun ɗauki sulusi sulusi to sulusi guda in an ba mata biyu ai kaga sun samu sulusani kenan daga wannan fahimta ba sai an je can a tura inda aka ce yan uwa ta ke kai za su ga wani ta kasa sai ni balwa sulusani wani ta ruwa hilfu ba sai an je wajen yaƙi da yan uwa ta ke kai ko yan uwa da abbai ba daga nan ma an ya fito ya mata za su gaji sulusani wai kuna nisa an in suka zo mata sai sun daga biyu zuwa abin da ya sama falahun na sulusa ma karak sai a ba su kashi biyu daga cikin kashi uku abin da ya bari wani karar wahi da tun sun ku yan kokiyar tanta to wannan sai ta dawo da rijin ya kawo ya komo riji wato in an kashi hudu a ba su kashi ɗaya in akwai wannan mai hanawa haka kuma wannan rubu za da in tana da ta ko ya ko jika ko jikanya mijinta zai samu shi ko shi ya mutu bai bar kowa ba za ta samu rubun za ta samu abin da yasa nan ko ita ɗaya ne ma rubun za a bata ko su biyu ne ma rubun za a bata za a ba su ko su uku ne ma rubun za a ba su ko su hudu ne ma rubun za a ba su domin ba a yi bayani kamar yadda aka yi bayanin uwa da uba ba bayanin uwa da uba ce bi kulli wahidin minhu masudu kowane daya a bashi kaza dan kuma ta an gari ne aka ce wala hunna kawai wala hunna ba a ce wala ha ba wala hunna to ko ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne dai to wannan dai rubun za a ba su in wanda ya mutu ba shi da ɗa ba shi da ya ba shi da jika ɗan ɗa ba shi da jika ƴar ɗa abinda za a ba su kenan rubu in ko akwai to sai su dawo su muni matan sai su dawo su muni ko matan guda biyu su dawo su muni ko guda uku su dawo su muni ko guda hudu su dawo su muni wala hunna rubul ma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun fa hunna sumunu ma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wato wancan min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wannan duka a bayan an biya mata bashinta an zartan mata da wasiyanta ne za a raba wannan gado haka kuma bayan an zartan muku da wasiyanku an biya muku gadonku sannan za a ba su wannan gado sumunin nan ko rubun nan wa in kana rajulun yurasu kalalatan ibratun walau afna wakun idan ko yau duka babu fa mutum ne ya mutu ba shi da da ba shi da uwa ba shi da uba sai dangi ne suka kewaye shi masu neman gado وإن كان رجل يورث كلالة امرأة ولو أخر وقت akwai ɗan saɓani kaɗan akan wannan fassara tsakanin sirna abubakar da sirna umaru sirna umaru ya ce a sirna abubakar ya ce kalala wanda ba shi da ɗa ba shi da iyaye shi ne kalala mutum ya fahimci wannan ne a cikin ƙarshen sura da aka ce yaskar sunaka wa yaskar sunaka lillahi tuskikun fil kalala إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد to a nan na fahimci wanda ba shi da ɗa ba shi da iyaye shi ne kanana shi ko sai na umaru ya ce wanda ba shi da ɗa amma daga ƙarshe ran da zai rasu ce ba na so a ce na yi na ja a cikin ilimin abubakar na sallama masa amma ni da na so dai samu manzo Allah ya bar duniya ya fassara mana maganan karalan nan da wasu maganganu guda biyu tare da su to kalala dai wanda ya mutu bai bar ɗa ba ba shi da ba shi da ya ba shi da zika yar ɗa ba shi da uwa ba shi da uba amma ga dangi shine wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun ko namiji ne ko mace ce wa lahu akhun aw ukhtun ya zama yana amma yana da ya ya ya ɗan uwa ɗan uwa yake da su kuma ɗan uwan duka ni ummai ne wato uwa ta haɗa su da ɗan uwan ba shi da li'abbai balle su ƙiƙai ɗan uwansa ne na wajen uwa ya mutu ya bari ko ta mutu ta bari ya za a yi wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhum as-sudus to kowane kai sai a kasa dukiya kashi shida ba shi kowane namiji da mace daidai suke nan don abin da ya haɗa su uwa ne ba ni zakar min rajulun sai ne anan tun da yake dukansu yan uwansa ne uwa ɗaya to ba namiji da mace duk rabon su daidai zai zama dama uwar ce ta hada su mace ce ta hada su saboda ba fifiko nan sai a ba kowannen su kashi ɗaya daga cikin kashi shida wani kullu a idimin wasu wa in ka asara min zalika fa hum shuraka'u fi sulufi in ko ba mutum ɗaya bane to sai a hada su a cikin sulufi a kasa kashi uku daga guda biyu abin da ya hau sama sai a ba su kashi biyu daga cikin ka ba su kashi ɗaya daga cikin kashi uku in kana sun zarga to mu shirka a sulufi sai a haɗa su tarayya a cikin kashi ɗaya daga cikin kashi uku in ba da wasiyatin yusiya audainin ghaira mudar bayan an zartan masa shi kalalan nan bayan an zartan masa da wasiyarsa an biya masa bashinsa ba ake wannan amma bainin bashin ba ghaira mudar kada bashin ya zama cutar da magada in bashin yayi yawa zai cutar da magada sai a sai a kau da kai a raba gado wasiyatan min Allah yusikum Allah wasiyatan Allah yayi muku wannan wasiya wasiya ce wato umurni ne da karfafawa daga Allah wasiyatan min Allah wallahi shi Allah alimun masani ne halimun mai jinkirtar da ukuba ne a wurin wanda ya ɓoye dukiyar maraya ko wanda ya ɓoye dukiyar gado aka ce nawa ya bari ko ya ɗauki waɗansu abu ya ɓoye ya fitar da wani daga ciki to Allah yana ganinsa ko ya masa azaba a yau ba yana jiransa da shi saboda haka shi alimun ne masani ne halimun mai jinkirtar da azaba ne a wurin wanda ya cancanci azaba wanda ya ci dukiyar maraya ko wanda ya ɓoye kayan gado ya ƙi nuna shi duka balle a raba ko ko wanda ya zamba ko ko wanda ya shigar da kansa ya rantsuwa magaji ne a alhali ko magaji bane duk da Allah yana gani tilka hududullah tilka hududullah man yudi Allah wa rasulahu yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-'azim tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله ينا قام tsoro. yace wannan rabo da na na ajiye to haddi na ne fa doka ta ce fa na ajiye kada a yadda a ketare mini haddi na kar a karya ni doka ta kuma yi illa wa rasulahu saura duk wanda yi wa Allah biyayya ya yadda da umarnin Allah yayi yadda Allah ya nuna yayi yadda annabi yayi bayani to wani illa wa rasulahu tusiru jannatin tajri min tahtiha al-anharu za mu shigar da shi aljanna wanda kasanin nan wanda al'anharu ƙoramai guda hudu suna gudana a cikin ta nan tarihi na fiya duk wanda ya haka zai dawoma a ciki nan an saki lafazin man an koma ma'anan man shirka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu nursilhu wannan duka ana amfani da lafazin man ne ba ma'anan man ba wa man yudi illa duk wanda yi wa Allah biyayya wa rasulahu ya manzo Allah biyayya yayi yadda aka ce masa yursilu wannan mutum za mu shigar da shi jannatin aljanna da jirgin ta da yalan haru wanda gorama take gudana a cikin ta to khalidina fiha ba shi kadai ba da dukkan waɗanda suka yi irin wannan aiki za mu shigar da su wato ma'anan man kenan kamar wa mata sayi ma zikin in ji dan maliki ko mutum jannatin idan khalidina fiha wa zalika al-fawz al-azim mutum ya zama karshen lamarinsa aljanna zai koma kuma zai dawoma a ciki sai wannan yayi babban rabo saboda haka ne sai mu yake cewa kullu khairin laysa bi khairin in kana wara'ahu an-nar kullu sharrin laysa bi sharrin in kana wara'ahu al-janna sai Ibrahim Kaula yana cewa kowane alheri in dai bayan sa wuta zaka shiga to ba alheri bane karka yadda kowane sharri in dai bayan sa zaka fada aljanna ne ba sharri bane fada in dai aljanna zaka je bayan nan to kai ba sharri bane alheri ne amma kowane alheri in dai bayan sa wuta zaka je karka yi sharri ne ba alheri bane kuma komai sharri zama abu sharri in dai bayan sa aljanna za a shiga kai ba komai ba sharri bane alheri ne wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah ni dai na imani da Allah ina kai kashi kuma ina sallah kuma ina yin azumi amma ba da abun zakka balle in zakka ko ba da abun zuwa haji balle in haji in an je lahira na gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka kiyaye mini idonka kada ka dubi haramun da shi kada ka mutane kallon reni da shi kuma ba ce harshen ka kiyaye mini shi ka faɗi gaskiya kai adalci kuma manzo Allah shirya masa dai abinda idan mutum ya yi kamar yadda yake faɗa cikin wani hadisin da yake cewa duk wanda ya lamunce mini abin da yake tsakanin latsansa guda biyu da cinyoyinsa guda biyu na ba shi aljanna wato duk wanda ya iya ya lamunce mini abin da yake tsakanin leɓensa guda biyu wato harshensa da abin da yake tsakanin cinyarsa guda wato farjinsa in dai bayan ya yi salloli ya kiyaye waɗannan ni ko na ba shi aljanna yadda in kai wannan in mun je lahira tare za mu shiga aljanna da ni da kai ko karka ga don baka sai da zakka ba ka da dukiya don baka sai aje baka da dukiya za mu shiga aljanna tare da kai wa zalika al-fawzul azim wannan shine san gobbar ba Allah sam ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
أنا صدقك تو طريقة الجانية أتنسي ورثاقه kawai wadda wanda jure ta kawale da dabbatar da ibn ibaba jule da jama'ar hakki ne lazim da rubutu cikin jama'ar a yawa ya kuma daga cikin janabi a cikin ya ce cikin manan ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ومن يعص الله ورسوله اما دم من ده يكسكرا يسابا والله ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ta'adda hududahu ku ji gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fadi Allah a fadi annabi amma in ga fadin lamiri sai a fadi daya wa man ya'si Allah wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu bai sai hududahu ma ba don shi komai na annabi na Allah ne saboda haka lamiri bi ba sa ba sa fitowa cikin sunaye guda biyu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wa la yurduhu ma ba yurduhu sallallahu alaihi wasallam ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ketare iyakar da Allah ya ajiye to wannan mutum rusul hunara za mu shigar da shi wuta wuta Allah kiyaye khalidan fiha kuma in ya shiga ba fitowa walahu azabun muhin akwai wata azaba ta wulakanci tana jiran sa a lahira su mu'tazilawa wanda suka ce idan mai yin kaba'ira manyan zunubai ya mutu bai tuba ba ba za a masa gafara a lahira ba mu a wurin ma'alu sunna komi zunubin mutum komi ka ba'irarsa in dai in ya tuba Allah ya masa gafara in ko ya mutu bai tuba ba to muna fatan Allah zai masa gafara Allah ba zai sa shi wuce da umar da shi ba mu aqidar mu ta sunna kenan saboda akwai ayoyi da yawa wanda muka dauke da su kuma suka ce a'a ai duk mutumin da ya mutu yana aikata manyan kaba'ira bai tuba ya mutu in ya shiga wuta ba fitowa har abada ga nan wurin Allah ce man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin zai dawo ma a ciki Allah ne ya faɗa in ji su mu'tazilawa ga kuma cikin qulubiya man ya'ti Allah wa rasulahu innahu nar jahannama khalidina fiha abada kuma nan ayoyi suka dogara da su amma mu dai ahlus sunna wa man yamut wa lam yatub min mizrihi fa yut ila Allah jami'an bai tuba ya bar manyan zunubai ba wa Allah kayansa sai fata Allah ya gafa ko da kuma ran zamu shigar da shi wuta khalidin fiha da tsoro ne wa lahu azabun muhin akwai wata kanci tana jiransa da kiyaye
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
من يأتي الله ورسوله يتأكده ونفسه نار خالدا فيها ولو عذاب مهم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا wannan aya ita ce farkon ayar da ta fara sauka wajen haramta jina a cikin musulunci ina ce wallati ya fi alfahishata min nisa'ikum waɗannan mata da suke yin zina wanda suka yi zina a cikin matan ku musulmi min nisa'ikum fastasu in arba'atan minkum ku nemi adilai daga cikin ku guda hudu su yi shaidan cewa zinan nan gaskiya ne an yi fa in shaidu in mutum hudun nan sun yi shaida fa an ci kuhun na fil buyuti ku daure su a cikin ɗakuna har abada ba fitowa amma wannan ayar mun suki ya za a yi mata nuska za a shafe hukuncinta hatta a tarfe wannan mautu tun daga rannan a daure su a cikin ɗakuna kar su fito har mutuwa hatta ta zo mutu aw yaqra Allahu lahunna sabila ko kuma wata ran in Allah ya kawo wata hanyar fita to daga nan da aka saukar da suratul nur da aka ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا يأتي إلا زانية مشركة والزانية لا يأتي إلا زانية مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سوى ذلك خذوا أني خذوا أني وقد جعل الله لهن سبيلا خذوا أني وقد جعل الله لهن سبيلا خذوا كربيني خذوا كربيني الله يا يوم أتى لما فتا يوم ياتي mace mai zina da namiji wanda ya zina in ba su taɓa yin aure ba a musu bulala ɗari in ko sun taɓa yin aure to a jefe su shi kenan mafita ya samu واللذان ياتيانها منكم فآذوهما
واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فآذوه عنهما